ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الوضوء من القبلة babin da ya zo na alwala in mutum ya sumbanci matarsa ko mace ta sumbanci mijinta dole ne sai an canza alwala ko ba lallai ba ne ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا na ra'ayi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci wata cikin matarsa sa'annan sai ya fita je sallah bai sake alwala ba qultu urwata dan zubair sai ce ma hiya illa anti ai ba kowa bace sai ke kece kuke wannan da shi fa dhahikat sai ta yi dariya ta tabbatar da shi kenan eh eh to da aka fada ita yi dariya kuma al'amana ya tabbatar da ikirar ke wannan hadisi sahihi ne a kan haka ba lallai ne don mutum ya taba jikin matarsa ko ya rungume ta ko ya wani abu sai ya sake alwala ba kamar yadda shafi'iya suke wajen su lamsul mar'ati yanqudul wudu da zaran mutum ya taba jikin mace alwala ta warware kenan ko waje ba a ji yanzu za a ji kenan lamsul mar'ati baya warware alwala ke sai in sha'awa ta yi ƙarfi ta kai inda zai fitar da maziyi ko maniyi ko wadiyi ko wani abu su ne suke warware alwala ba da zarar mutum ya shafi jikin mace atika wata mata da sayyidina umar ya aure ta sai ta je ta sumbanci goshin shi sa'an nan ba shi ta sake alwala shi ma ba shi ya sake alwala ba yana so baya so haka ne take masa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ وربما فعله بي tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala in ya gama alwala sai ya sumbanci matarsa kuma yayi sallah ba tare da ya sake alwala ba tace wani lokaci ma da ni yake yin haka fa za sanadun da'if wannan hadisin sanadin shi da'ifi ne amma ma'anar safa mufradatu ai ya zo cikin hadisi sahihi kenan babul wudu'i min al-mazi babin da yazo na yin alwala in mazi ya fita ya fito ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال يجي أن كربونا سيدنا علي رضي الله عنه يجي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزي أنت ما يمنزع الله صلى الله عليه وسلم دنجر يد مزي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل شيء مزع الله يجي in aka fitar da maziyi za a wanke a yi tsarki sai a yi alwala in maniyi kuma aka fitar sai a yi wankan janaba kenan قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن سالم ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امراته فلا ينزل yace mutum zai kusanci matarsa amma baya fitar da mani kala إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه in mutum ya samu haka to shi kenan sai ya wanke farajinsa ya'ani liyaghsilhu wa yatawadda sai mutum ya yi tsarki alwala ba sai yayi wanka ba in mutum ya kusanci matarsa ba ya sadu da ita ba ya rungume ta kenan ko sai da in sha'awar ta yi karfi mani ya fita قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن الصباق عن أبيه عن سال بن هنيف قال يتي كنت ألقى من المذي شدة yana fita waje ya ce ina samun matsala ina samun wahala game da maziyi fa'ukthiru minu iktisal duk sa'ad na mazi ya fita sai je in wanka duk sa'ad na mazi ya fita sai na je na yi wanka wannan matasa samari waɗanda ba su aure ba suna samu wannan matsaloli da yawa da sai ga ɗalibai suna jami'a university to waje ne kuma da kowa na da yanci abin da zai yi ya mace za ta fita sai ta kure akwatu shi kuma saurayi ya fita ya je makaranta jami'a ajin su ɗaya ko suna da ya ganta sai sha'awa ta ji sai fitar da mazi kuma yana azumi to da kansu suka zo suna baya-baya da mazhabin malikiya a kan wannan abin mazhabin malikiya ya fitar da maziyi mai kenan eh azumi ya yi mai zai ramuwa to ka gani to kullum kuma azumin zai warware ce sai kwana talatin sai ya yi kenan eh fitar da maziyi baya warware alwala yana warware alwala ba ya karya azumi eh yanzu ai ba sai kana kallo ba yanzu sai mutum na kallo duk inda ka gilma me za ka gani in ka jiyo nan me za ka gani sai ka yi hauka kenan kana tafiya kana aji su daya eh aji daya zai iya ke kallo sai yana kallon kasa kenan to wata malam wani abin da za karantar da kai mace ce za ta karantar da kai shi kuma ba eh فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء yace ai in mazi ya fita sai kai alwala kai tsarki kai alwala ba sai kai wanka ba qultu ya rasulullahi wa kaifa bima yusibu thawbi dan sha manzo Allah to maziyin da ke tabar tufa ta fa ya zan yi qala inna ma yakfika kaff inna ma yakfika kaffun min ma'in tandahu bihi min thawbika haythu tara annahu asaba yace sai ka ɗebo ruwa inda ka ga maziyin ya taba sai ka wanke shi kenan magana ta kare baya yi ne ba a ji eh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى ابن منيا عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر sai abladan abbas ya zo wajen sayyidina ubay dan kabi tare da sayyidina umar fa kharaja alaihi ma sai fito musu fa qala inni wajadtu maziyan fa ghasaltu zakari wa tawadda'tu yace mazi ya fito min sai na wanke azzakari na kuma sai na alwala fa qala umar sai sayyidina umar yace awa yujzi'u zalik haka ya wadatar in mutum ya fitar da mazi yayi tsarki ya alwala qala na'am yace eh قال أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يتي كاجيو ne daga manzo Allah yace eh wa in kana sanadu hadha alhadith da'if babu du'in nawmi babu du'in nawmi babin da yazo alwalan bacci wudu'in nawmi alwalan bacci ina mana alwalan bacci eh in mutum zai kwanta ya alwala za mu gani قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول لزائدة بن قدامة يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا إتي يا أبا الصلت كاتب جن وانا, وانا أبو قميد وانا مسألة فقال حدثنا سلمة بن قهيل عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل إتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا تاشي لك أتكين دري فدخل الخلاء سيشيب أنداكي فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام sai wanke fuskarsa da tafukarsa guda biyu sa'an na ya je ya kwanta ya bacci alwala ya yi ko ya wanke fuskarsa sai da tafuka alwala ya cikakkiyar alwala ko ko a'a wanke fuskarsa sai da tafuka guda biyu ya wanke hannaye ya wanke fuskarsa sai ya je kwanta eh inda be? a ba alwala ya kawo ba me ce karanta unwa farko mu eh babu wudu'in naumi ina mana babu wudu'in naumi alwalar bacci ba alwalar sallah ba alwalar bacci ko alwalar sallah alwalar bacci bai ka ce eh a wanke me kaji alwalar bacci aka ce ba alwalar sallah ba ka fahimta eh sabon me matukar za ka yi karatu hadisai ai kullum za ka ga abin da baka taba gani ba tun daga kan bukari har wa'yansu matsalar sai da muka zo abu dawuda wani matsalar sai da muka zo nasa'i eh za ka ga abubuwa iri-iri ai balle imam ibn maja ya fi kowa yawaita babi babu babi babi babi shi kuma abin da ya abin da ke shi ke kamanta ne lokacin da muke abu dawo da muke nasayi akwai abubuwa da yawa a lokacin muka san su sai a ce sabuwar sunna? yan sunna ba sabuwa sai dai a wajen ka ko waje na ni saboda sunnar an tabbatar da ita tun zamanin manzo Allah a shekara dubu da ɗari nawa hudu da nawa sai zama sabu sai ta zama sabuwa ka ce yanzu ka gani ko ka ji wayan aka ce sabon abu bid'a kenan shi ai bai ce yace sabuwar sunna ce sabuwar sunna eh saboda kare shiga cikin bid'a ba قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا سلمة بن كهيل قال أنبأنا بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه alwalar shi ya kawo maka ne fili ya ce alwalar bacci da hadisan da muka karanta za su ce maka alwalar in mutum ya ci abinci kurkure baki shi kenan ba ya ce alwalar cin abinci ba haka bane ba da ya ce famad maza famahu wa gasala ya daihi wa kana inna bihi inna lahu la dasaman to da ya so a can shi ba zai ce alwalar wanda ya ci abinci wannan fannanci kenan nuna kwarewa ke ya ce alwalar bacci babu wudu'i li kulli salati wa salawat kulluha bi wudu'in wahid ai gaji ko babu alwudu'i li kulli salati babin da ya zo na in za ka yi sallah asuba ka yi alwala in za ka yi azhar ka yi alwala in za ka yi la'asar ka yi alwala in za ka yi magarba ka yi alwala in za ka yi lisha ka yi alwala sa'an nan kuma wasalawati kulliha bi wudu'in wahid in kai alwala kai sallar asuba azhar alwalan bata warware ba la'asar bata warware ba magarba bata warware ba isha bata warware ba kai salloli duka kuma da alwala daya to za mu ji ya halatta ko ya yi ko bai yi ba ala haddasa suwaid bin sa'id ala haddasa shariq عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة الوضوء لكل صلاة محل الشاهد كينكم وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد mu kuma muka yi sallaci salloli duk da alwala ɗaya kowanne sallarsa ta yi alwalar ta yi eh ba me ba su da قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها الصلوات كلها بوضوء واحد صلى الصلوات كلها أو كلها أحق يربط إيه إعراب الصلوات كلها أو كلها آه. صلى الصلوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كذا كذا كذا كذا كذا ما هكذا بني با شين التوكيد يجي كلها eh a sallar salawat salla filu mazi as-salawat salla as-salata wannan jam'ul mu'annas salim eh qala had kullaha ay kullaha tawkid قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن بشير قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي صلوات بوضوء واحد جابر يا صلوا لي دا الولاء فقلت ما هذا سيدي مسو مسو نشي أكي هكا ميكينا فقال سيدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ga manzo Allah yayi ne ni kuma zan yi ina aikata abinda na ga manzo Allah ya aikata sai kuma me yayi babul wudu'i ala tahara ba wai basu da basura bane in aka tarbiyyantar da kai akan haka zaka iya yin alwala in zaka fita zuwa unguwa ko aiki kai sallan walaha kaman karfe 8 ko 9 kai alwala sai ka dawo gida da la'asar ka canza in matsala ta kama ka sallar la'asar ma da wannan alwalar za ka yi ka kiyaye cikinka ba komai zai shiga cikin cikinka ba kuma ba kowane lokaci abu zai shiga cikin cikinka ba kuma in ka tashi kafin ka je masallaci da asuba ko kana dawa ka sha ruwa kofi daya kafin ka yi wanka ka gama ka fita ka sallami komai ka sallami kowa ka rabu da komai sai cikinka ya zauna lafiya babu wudu'i ala tahara babin da yazo na mutum yana da tsarki kuma ya saki alwala ba lallai bane sai alwalar ta warware ba قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي قطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاه قام فتوضا وصلى da lokacin sallah ya kai sai tashi alwala ya sallah thumma ada ila majlisihi sa'an na sai Abdullahi dan Umar dan Khattab kenan sai ce sai da ya sallah sai koma inda yake zaune ya zauna falamma hadaratil asr qama fatawadda wa salla da sallar la'asar ya kai kuma sai tashi ya alwala sai ya sallah thumma ada ila majlisihi sa'an na ya sake komawa ya zauna inda yake فلما حضرت المغرب قام فتوضع وصلى لما لوكة المغرب يكي سيتاشي الولا يصلى ثم عاد إلى مجلسه يساكي دهو وإنديك يزونا فقلت أصلحك الله سنتي أصلحك الله لدى بيك نكو أفريدة أم سنة فرلا تيكو سنة ساكي الولد كي alwudu inda kulli salati ma'ana yin alwala a kowace sallah farilla ce ko sunna kala awa fatinta ilayya a ashe ka lura ma da abin da nake ka lura da ni ina in tashin jin alwala to shi dai yana zaune dai ya ga ba abin da ya gurbata yanayi komai lafiya lafiya ko mala ya tashi bai bai bi tsari ba alwala ya je ya saki wa ila hadha minni ka lura da aiki abin da nake na ashe fa qultu na'am sai nace eh fa qala la لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به صلوات كلها yace a ba farilla bane zan iya in nayi sallar asuba nayi alwala nayi sallar asuba na rike alwalan har lisha malam uhdis matukan alwalan bata warware ba walakin ni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man tawadda duk wanda ya alwala على كل طهر فله أشر حسنات دوان دي الولا نور على نور كنا يا الولا الولا ما توروري با يساكي لوكا شيكا يساكي يكار الولا يمانا ينا لا دامي يوا وإنما رغبت في الحسنات أي لا دام يوا نكيسو وإن كان سند الحديث ضعيف باب لا وضوء إلا من حدث babin da ya zo alwala ba ta wajaba a kan mutum sai in alwalarsa da ya ta warware قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد, عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة an kai kara wajen manzo Allah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana cikin sallah sai ya rinka ji kaman alwalarsa ta warware fa qala la sai manzo Allah ce a a hatta yaji da rihan aw yasma'a sautan duk sa'an da kake ji kaman alwalarka ta warware manzo Allah ce sai ka'ida innal yaqina la yazulu bi shakk kai alwala tabbas har ka zo ka fara sallah oi mutum zai shiga sallah ne ba da alwala ba yayi alwala tabbas ya fara sallah mana yaqinan akwai alwala kenan to sai shaydan yazo yana mishi wasa da hankalinsa kamar alwalar ta warware kamar ba ta warware ba to alwalan ba za a ce ta warware ba sai in ya ji wari ko ya ji karan fitar iska shine ka'ida da aka ce innal yaqina la yazulu bi shakk قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا المحاربي أما عمر بن راشد عن الزهري قال أنبأنا سعيد ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة أنت ما يمزع الله صلى الله عليه وسلم شك على متك يجي أتكي صلى أنا مشي كما أنا ولا تاوروري كما بتاوروري فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وزالة آه kada ya ɓata sallarsa sai in ya tabbatar da alwalar ta warware ke me ke tabbatar da alwalar ta warware ya ji ƙaran fitar iska ko ya ji warin fitar iska ala haddasana ali ibn muhammadin ala haddasana waki'un ala wa haddasana muhammad ibn basharin ala haddasana muhammad ibn ja'farin wa abdurrahman qalu haddasana shu'ba an suhayl bin abi salih ana abihi عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح ba za a sake alwala ba sai in an tabbatar da cewa alwalar da ke nan ta warware da ƙara ko wari ala haddasana abubakar bin abi shayba ala haddasana isma'il bin ayyash an abdulaziz bin ubaidillah an muhammad bin amr bin afa qala رأيت الصائب ابن يزيد يشم ثوبه فقلت مما ذلك yace na ga sa'ib dan yazid yana sunsuna yana shinshina tifarsa yana ce me ya faru ne qala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la wudu'a illa min rihin aw sama'in naji manzo Allah ce ba za a saki alwala ba sai an ji wari ko kuwa an ji karar fitar iska باب مقدار الماء الذي لا ينجس باب da yazo na adadin ruwa gwargwadon ruwan da in wani abu ya fada a ciki ba ruwan ba zai zama najasa ba za a yi amfani da shi قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبعنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa da ake samu a daji a hanya ana tafiya wa ma yalubuhu min ad-dawabi was-sibai da dabbobi da suke wucewa su sha su wuce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma'u qullatayn lam yunajjisuhu shay sai manzo Allah ce in ruwa ya kai kulla guda biyu mai hilal hajara kenan manya manyan kulla kaman 1000 tanks 500 tanks in ya kai guda biyu ko uku in najasa ta fada a ciki ba za ta najasar da shi ba don ba ta canza kalarsa ba ɗanɗanonsa ko ɗoyinsa ko menene ba yawan ruwan ya fi karfin wannan najasar da in ba haka ba duk in aka ce duk sa'an da najasa ta taba abu ko ya zama najasa kenan to babu babu ran da za a tsabtace abin da najasa ya taba rigar ka ina jisa ta taba in ka nemi ruwa ka zuba sai a ce ai shi ma ruwan najisa ta taba shi kenan ba zai tsarku ba a'a abin da yafi karfin wani wanda yafi karfin wani shi ke da shi yake aiki قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه wannan mun karanta shi tun buhari mun yi bayani muka kawo mikiyasi da komai da komai muka faɗa ko babul hiyar babin da ya zo na tafki da aka zuba ruwa ko ruwa yake ciki قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafkin da ake samu tsakanin Makka da Madina inda ruwa ke kwanciya tariduha as-siba'u wal kilab wal humur ma'ana dabbobi na wuce su shiga jakuna karnuka duk za su je su sha su wuce wahi ala taharati minha sai suka ce har yanzu ruwan na da tsarki wa qala laha ma hamalat fi butuniha wala na ma gabara tahur yace abinda dabbobi suka sha su tafi lafiya lafiya abinda ya saura kuma yana da tsarki wannan sai in ya kai yayi yawan da ba zai zama najasa ba kenan ko wa in kana fi sanad hadha al hadith da'fun قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نضرة نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال انتهينا إلى غدير منجي وجنباك الرافي فإذا فيه جيفة حمار سيأكسام موش راكمي متجر راكمي أجكي قال fakafafna anhu sai muka kame muka kasa amfani da shi muka kyamace ruwan hatta ta ha ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mun har manzo Allah ya iso ya tarar da mu fa qala sai ce innal ma'a la yunajjisuhu shay'un fastaqaina wa arwayna wa hamalna wannan hadisin sahihi ne amma in aka ce kissan wannan mataccen rakumi din shi ne hadisin amma hadawa da wannan kisan hadisin ba sahihi ba ne wannan kisan ba sahihi ba ce قال حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين قال أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وانا مغانا حكا تكي أما سند حديث أقوي روني أجي باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم babin da ya zuna bawalin yaro karami da bai fara cin abinci ba yana shan nonon mahaifiyarsa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخ... المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت تشي بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya dauko ya dauki Husaini dan Ali sai bawali akan cinye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullahi a'tini thawbaka wal bas thawban ghayrahu sai nace ma ya manzo Allah me komin tufan mana ka dauki wasa wata tufan ka saka fa qala sai manzo Allah ce inna ma yundahu min bawli dhakari wa yugsalu min bawli al-untha sai manzo Allah ce a ai yaro ne dan kankan yaro namiji shi a yayyafa inda bawulin ya taba amma in ya ce mace sai a wanke wajen an bambanta tsakanin bawulin ɗa da ya ke ko tun da kake jin hadisan za a bambanta tsakanin bawulin ɗa da ya baka taba jin sababin ba to yanzu yau za ka ji sababin waje ibn maja insha Allah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yaro karami sai yaro ya masa fitsari sai ɗebi ruwa ya yi fas tawazu ancin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yana daukar yara ya dauki jikarsa ya dauki kai kuwan yaro ya fara fitsari sai ka tsawata mata zo ki ɗauki ɗanki zo ki ɗauki ɗanki kamar daga gidansu ta taho da shi za ta tsaya tun safi tana faman shirya abincin ka taho da zafin yunwa kana ci da yaro ya fara ibke zo ki ɗauki ɗanki zo ki ɗauki ɗanki kai hankalinka ya tashi kenan tun safi tun a da rana faman da take ita ba ta gaji ba ba za ta gaji ba kuma قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخل دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام ناشقو دواني يارونا وجمع الله يارو كما بفارة أبن شباب fabala alaihi sai ya yi bawali ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'in farasha alaihi sai manzon Allah ce a kawo ruwa a kawo sai yayyafa inda bawalin ya taba قال حدثنا حوثرة ابن محمد ابن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع yace manzon Allah ya faɗa dangane da baulin yaro da ake shayarwa bai fara cin abinci ba yundahu baulul gulami za a yayyafa ruwa ne ba sai an wanke ba wa yugsalu baulul jariya amma in ya ce mace karama ita sai a wanke bawalinta ba sai ba sai ba yayyafa za a yi ba an samu bambanci kenan tsakaninsu duk bawali ne sunan shi bawali amma can aka bambanta aka ce in ɗa ne namiji sai a yayyafa in ya ce mace sai a wanke wajen me yasa ba wanda ya san hikima da ta sa shari'a ba ka tambayan me yasa sai ka tambaye aka ce na yi kawai saboda duk inda ka kai da fahimta wani abin ba za ka iya fahimtar shi ba ba za ka iya fahimtar shi ba in ba ka ba aka ce za ka yi sallah ka yi alwala ka dai ruwa ka wanke hannun ka fuskar kafa ka wanke kafan ka fuskar da aka ce ka wanke kuma babu ruwa aka ce ka yi tamama ka ɗau ƙasa ka shafa mata inda aka ce ka wanke so uku in babu ruwa aka ce ka yi taimama taimama ka ɗebo ƙasa kuma ka shafa ma fuska hankalin mutum zai ɗauka zai ɗauki wannan sa'an nan kuma alwala da aka ce ka yi ka wanke wannan so uku ka ka wanke wannan so uku ka wanke wannan so uku ka kurkure baki ka shaka ka shafa kai haka wanke kafa in babu ruwa aka ce in ka taba kai taimama ka taba hannunka haka ka karkade shikenan an gaba banda shari'a ya yaushe za a taba yi sai su yaya ne ba sani ba ne ba sani ba ne sun sani ai ba za su yi ko ko ko sun ɗauka cewa wanke na yariya ya mace ɗin mustahabbi ne ba wai lalle ba ne amma in sun sani ai wankewa za su yi ko to shi ne ya ce kala abul hasani ibn salama حدثنا أحمد بن موسى ابن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال يتي سألت الشافعية ناتبي إمام محمد بن إدريس الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماء لجميع الواحد أنت ما إمام الشافعي إمام الشافعي ميسا فسار آكرمي ميسا أويكي ya sai a yayyafa ya sai an wanke kuma duk fisari ɗaya sunan shi fisari bawali ne qala sai ce li anna bawlal gulami min al ma'i wat tini wa bawlal jariya min al lahmi wad dam yace ai bawlin yaro daga ruwa min al ma'i wat tini daga me aka halicci annabi adam eh turbaya yace bawalin yaro daga inda ke fitowa kenan ya mace kuma fa na na hawa'u daga ina aka halice ta haka kari cikin mai nama shine yace daga menene kenan allahmu wal dam eh yana me yana me an ji abin da imamu shafi ya ce a ba a fahimce shi ba sosai ko aka ce imamu shafi'i da hadisi ya tabbata ga manzon Allah in yaro dan karami ana shayar da shi bai fara cin abinci ba ya bawali sai a yayyafa ruwa aka masa in ta yi fitsari ita bawali ita ma sai an wanke wajen sai ce eh ai bawalin da karami daga ruwa ne da tabo yambu kasa ainihin asalin halittar annabi adam kenan duk da namiji inda ya fito kenan ya mace kuma ina ta fito sai da ya zama mutum ya ɗauko nama da jini aka cire nama da jini din aka halicci na na hawa'u to duk ɗa namiji daga annabi adam kenan yake daga ruwa ne da me kasa duk ya mace kuma daga na na hawa'u daga nama ne da jini aka halicce su shi yasa aka bambanta bawalin ثم قال لي فهمت ya ce ka fahimta au kala laqint ya ce kala kantu kala kultu la kala ya ce ce abin ya daure min kai ban fahimta ba kala sai ce inna allaha ta'ala lamma khalaqa adama khuliqat hawa'u min dila'ihi alqasir da Allah halicci annabi adam sai aka halicci na na hawa'u daga mai tsas daga naman hakar karen shi nama kuma ya riga ya zamo ya haɗu ne da nama da jini amma annabi adam da me aka halice shi shi yasa sai a samu akwai bambanci na mana duk inda aka kawo ruwa aka sa cikin tabo ko kasa aka je in ya bushe in ya jike ma haka yake in ya bushe ma haka yake amma nama da jini kuma fa za a samu karni ko ba za a samu karni ba za a samu alama ko ba za a samu alama ba abin da yake nufi kenan fasara baulul gulami min al-ma'i wat-tini wa sara baulul jariya min al-lahmi wad-dam قال قال لي فهمت yace yanzu ka gane qultu na'am nace eh qala li nafa'aka Allah bihi je ka Allah ya maka albarka an fahimta in dai zaka karanta littafan malaman hadisi kullun cikin karuwa kake haka je ka haru da Allah saboda manzon Allah ne yake karantar da kowa a lokacin an hikimar Imam Shafi'i kenan saboda annabi Adam haka Allah ya halicce shi dai Allah ya halice shi aka hada kaza da kaza da kaza yumbu ne kasa ne aka hada aka sa ruwa aka halice annabi adam to annabi adam zo Allah ya saka shi aljanna duk daɗin da ke cikin aljanna bai isa ba sai da aka halice mishi ya mace aka zare cikin tsoka a cikin jikin shi aka halicci mace sa'annan ta zama masa wajen jin daɗi to shine daɗin aljanna ya cika kenan amma in ba da mace ba daɗin aljanna bai cika ba da shauran ragowa kenan an fahimta قال حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا wannan magana na Imam Shafi ka ja la'i ka zaka bincika haka gaji ba zaka taba samun shi wani wuri ba wal Abbas ibn Abd al-Azim qalu haddathana Abd al-Rahman ibn Mahdi qala haddathana Yahya ibn al-Walid qala haddathana Muhill ibn Khalifa qala akhbarana Abu Samhi qala kuntu khadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yace na kasance ina manzon Allah hirma faji'a bil hasan wal aw al husaini sai aka kawo hasan ko husaini ɗayan su aka kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikarsa fa bala ala sadrihi sai yayi bawli akan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in yayi bawli akan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi halin ya kasance kenan manzon Allah ya dauke shi kenan ya daga shi yana masa tawai ko ya sa shi aka bada ba haka bane ba fa aradu an yaghsiluhu sai suka taso za su wanki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه يجي أأكل بروا كييفا فإنه يوصل بول الجارية ويرش من بول الغلام ثم قال الله يجي تبس إن بول يأتي كرما سي أوينك أما إن ياروني سي أييفا روا قال حدثنا من قد تواضع أنت من الله كيهون فبيكونسا yana daukan jikokinsa yana musu tawai yana ura akan kafada yana sallah masu su hau kansa أما كي إن يارو يكسكري شيء قدورا موسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضه وبول الجارية يغسل لوكاش إن أكا فهمت الدين كسكري هنا رزافي صلايك بوز صلك كو صلايا in yaro ya zo ya fi tsari uwarsa na kice ko tana wani riba ta sani ba ita za ka yi mafaɗa yaro ne ya zo zai zo wajen uban shi ya zo ya tarar da sallah sai ya fi tsari a kai uwarsa ba ita ta turo shi ba yaro yana da yanci ya shiga ko ina a gidan ɗakin uban shi ba haka bane ba wannan fi tsarin da ya yi sai ka ɗauko fushin ka yi mawa faɗa to me laifin ta ce eh eh a ai lokacin ba a sa famfas shekaru hamsin baya ana sa famfas eh ta to ta kisa masa famfas ita ma sai ta ce ai kai ka kiso famfas a in da ka sauda ta sa da ka sauda ta sa masa ba haka bane ba eh kuma yaro ana sa masa famfas ai mata na da yanci suna da hikimar da cewa a bar shi ya dan huta minti nawa dan sha iska kafin kuma saka sa mishi wani ba a yin haka ya halatta ko bai halatta ba Eh? Eh. Eh. a'a ya danganci me yasa ya yayyafa ya ji an ce manzo Allah ce a yayyafa bolin yaro bai ji an ce a wanke na mace ba sai yayi kiyasi yayi laifi malamin shi ya ce masa da bolin yariya da na yaro duk ɗaya ne in ka yayyafa yayi shi kuma an ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna duk sa'a haka Allah ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna duk abin da ya tashi kaje ka san malami ka tambaya sai ka amince da malami ko da yake ya nuna maka irin malami wa yas'alul menene wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama alladhina yaduluna ala ta'atihi sai Allah madaukin sarki ya umarce ka ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna to da aka tashi rayuwa har kafin rayuwa ta zo ta zama yadda ta zama duk wanda zai yi wani abu sai an ji an samu malami an tambaye shi duk unguwa kauye akwai malami ko da alhallari kaɗai ya taɓa karantawa shi ne malamin da zai halarta ya haramta shi zai ba da shi in ya kulla in ya warware haka ba a yin abu da ka to sai ya je tambayi malaminsa sai ya ce mishi haka ake yi shi kuma ya amince da malamin kuma Allah ne ya tura shi ce je ka tambaye shi in yayi haka ya in yayi haka yayi laifi duk malamin da ya baka fatawa ba mun karanta cikin nasa'i ko abu ibn majah farko duk malamin da ya baka fatawa kuskure kai aikin ka yayi laifin na kanwa yana kan shi to ci gaba da tambayar ya san me to ya yi ganganci kenan ka ce ya yi ganganci ko kasancewa ya san manzon Allah ya ce a wanke baya sa ya ɗauki dukkan laifi fa ya san manzon Allah ya ce a wanke wankin wajabci ko kuwa a'a mustahabbi shi aka ce mishi ai eh ai din ɗaya ne manzo Allah ce a wanke nan ai wanke mustahabbin ne in ka wanke yayi ya fi baka wanke ba yayi sai malamin sai faɗa masa haka yana da laifi ba shi da laifi babu al-ardi yusibuha al-bawlu kayfa tughsal in abu najisa ta taba abu sai ka dauko ka wanke ko to kasa kasa kasa ce ana sai ruwa sai najisa ta taba wannan abu a kasa kuma ne ko ko wannan darduma to ya za a yi lalle ne sai an je an wanke kun taba ganin a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke yi in abu ya taba darduma darduma ba za ta dauko ba a je a wanke ta ya suke yi sai a kawo ruwa buta buta ta mai sai a zuba ruwan a share duk baki daya ya tsarkaka ke eh dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai balarabin kawai yazo sai tsuguna ya fi tsari suka tsawata masa manzo Allah ce ku kyale shi sai da ya gama sai manzo Allah ce ku kawo ruwa bokiti daya ku zuba wajen ruwa bokiti daya da fitsarinsa fitsarin dangane da ruwa bokiti daya guda nawa ne ya kai ɗaya bisa goma ma to sai aka zuba ruwa ciki kaga da sannan manzo Allah ce nan wajen ba ba ba wurin fitsari bane nan an yi shi ne don sallah da karatun alkur'ani da zikiri shikenan sai tashi ya ce tashi kai tafiyar ka babu shikenan kar a koma to dan suka samu sanin cewa in najisa ta taba kasa in aka ɗebo ruwa mai yawa aka kwarara akai aka zuba akai wajen ya ya an fahimta ma'ana banaraben kauye ya zo ya yi abin da suka samu ilimi na fikihu me? wai me? banji barajin eh fitsarin ya sai ta yi rigar na da kauri abinda ke kasa da shi ba zai shafe shi ba amma in ya tsallaka har ya ji ya taba ya taba nan aka ce ka wanke sai zo ya taba nan kuma sai ka yi mai sai an ce ma ka wanke sai an ce ma ka wanke in yi mai kudin a ina yake ku bar shi da kanshi a ina a ina kudin yake a ina kudin yake a cikin rigar to sai ka dauka rigar ka na da tsafta ma ka dauko abu mai najisa ka sa a jihonka ka dauki mai najisa sallah ta yi shi kenan za a wanke tufar abin da ke cikin ajihu za a cire shi ma a wake tun da za a mai da shi ne a ciki ko da ba za a mai da shi ba ne a ciki dole a wanke saboda za ka je ka sai burodi ka basu shi ma su sa ajihu su yi sallah ba haka ba ne ba wai ba ka yi bayani ba ne sosai wai ka ɗauka wanke abu sai an murza an murza an murza nairorinka kuma ka murza su biyu su uku za su lalace za su kekkece ba sai ka murza nairorin ba sai ka zuba ruwa mai yawa a kai ko ka ɗauke su ka saka a cikin ruwa ka darwaye shi kenan ka zubar da ruwan sun tsarkaka ko ba su tsarkaka ba hukuncinsa na zuwa قال حدثنا أحمد بن عبد قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم وأن بالعربي قوي يزيه في ساري أيبا ولي أما سلاتي سيمتان يسكتشاء كنسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yanke masa fitsarinsa ku kyale shi har ya gama thumma da'a bi dalwin min ma'in wa sabba alaihi sai ce ku kawo ruwa bokiti daya da aka sai aka zuba cikin fitsarin wajen ya tsarkaka kenan an fahimta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال بالعربي كوي ne shigo masallaci manzo Allah na zaune sai ya ce Allahumma ighfir li wa li Muhammadin wa la taghfir li ahadin ma'ana yace Allah ka gafarta mai da Muhammad kada ka gafarta ma kowa tare da mu fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai manzo Allah ya yi dariya sai ce laqad ihtazarta wasi'an ai ka kuntata abu mai yalwa ma'ana gafarar Allah za ta yalwace ne da kai da dukkan wanda ka sani ba abin da zai tare ma wani ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول باي wannan addu'a mai wahala sai kama hanya yana tafiya a hanya cikin matsalacin sai su guda shajja sai bude cinyoyinsa guda biyu zai fitsari yana fitsari faƙalar arabiyu ba da an faƙiha faƙama ilayya bi abi wa ummi lam yi annib wa lam ya subba balarabe sai ga abin da ya ashe kuskure ne wanda suka yi ca a kan shi manzo Allah ce ku kyale shi ya ce wallahi manzo Allah bai tsananta min ba bai zagan ba bai min komai ba inna hadhal masjid la yubala fi abinda manzo Allah ce kaga kai dan kauye wannan masallaci ba bauli ake yi a ciki ba wa inna ma buniya li zikrillahi wa salati an gina ne dan sallah da ambaton Allah thumma amara bi sajlin min ma'in fa ufriga ala baulihi sai ce a kawo bokiti ɗaya na ruwa sai aka aka zuba a cikin baulinsa قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن ابي حميد قال انبانا ابو المليح الهذلي عن واثرة بن العسقع قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك ايانا احدا Allah ka jin kaina da Muhammadu kada ka hada kowa a cikin jinkan da za ka yi mana faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hazarta wasi'an waihak aw wailak qala fashajja yabulu shajja idza fataha fakhitaihi yabulu sai budin cinyoyinsa guda biyu yana bawali فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما suka hana shi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه زي ما قال شيء كنت عليه شيء ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه sannan sai manzo Allah ce a kawo ruwa a kawo aka zuba a kan shi to wannan sai suka ce alfarman musulmi daya alfarman musulmi yafi darajar musulmi yafi darajar masallaci a wajen Allah madaukakin sarki haka malamai suka ce darajar musulmi daya ya fi darajar masallatan duniya kakaf har da masallacin makka da madina dalili ya zo yana fitsari a masallacin annabi suka yi ca a kan shi sai manzo Allah ce kada ku yanke masa fitsari zai cutu in ya ku fitsarin ya koma masa zai cutu kenan ku kyale shi tunda ya fara fitowa sa'annan a hankalce ma tunda ya fito da fitsari yana yi in aka kyale shi sai zuba a waje daya sai a wanke in aka in aka tsawata masa fa zai tashi a firgice shikenan sai ta zubawa ko ina kaga aiki ya same su kenan ko sai manzo Allah ce ku kyale shi da ya gama sai aka zuba to a wannan suka ce darajar musulmi wajen Allah ya fi darajar masallacin masallatan duniya baki daya ko babu al'ardu yutahiru ba'daha ba'dan ko eh eh to a taka fahimta sai ta yi shi ya fi satar da su ko a sahabai ba za a yi zace su da haka ba in ka ce addu'an da ya yi ita addu'an ita ta fi satar da su ma'ana ba darajar masallaci suka je karewa ba kenan an fahimta yawwa abu ne ya dame su suka so su yi ne su huce takaici kuma sahabbai ai shari'a suke karewa ba kansu ba ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين